malam mai risala ya ce wa anna khairal quruni alqarnu alladhi ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi mafi alkhairin karni sune waɗanda suka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ga qaidi wa amanu bihi suka yi imani da shi dan Abu Lahabin ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam an bayan bai yi imani da shi ba Abu Jahalin da sauran kafirai har yaki sun yi da shi don haka sai an yi imani da shi an gane ko sun mallabi na yalunahu sannan waɗanda za su biyo bayansu ko ba haka nan bane sun mallabi na yalunahu sannan waɗanda za su zo bayansu ko ba haka nan bane akwai hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam akan wannan ko ba haka nan bane khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum shirawi yace yayi shakka ya ƙara na uku ko bai ƙara ba an gane ko akwai sabani shin dukkan su ko ko a'a sashi daga cikinsu ina fata ana fahimta ta ma'ana shin mafi yawancin su ake nufi sune khair ko ko dukkan wanda ya zauna cikin wannan zamani khairun min alladhi yati ba'da ina fata kun fahimci dukkan su ake nufi ko ko sashin su wasu kace sashi amma dai an dauki cewa dukkan su saboda duk wanda zai zo bayan su zai amfana da ilimin su ta nan za su wuce shi ina fata kun fahimci haka dai suke cewa wallahu a'lam thumma alladhina yalunahum sannan wanda za su bayan su walahu yalihi ya zo bayan shi thumma alladhina yalunahum sannan wanda za su bayan su ko ba haka ba wa afdalus sahabati al-khulafa'ur rashidun wadanda suka fi daga cikin sahabbai an gane ko al-khulafa'ur rashidun khalifofi guda hudu imam suyuti na littafi akan tarihin su ka koma kaga tarihin su ko ka koma ka bibi littafan da an gane ko aka yi kan sahabbai da tarihin su khulafa tarihul khulafa na imam suyuti an gane ko to su ne afdalus sahaba al khulafa ar rashidun al mahdiyun wadanda ashiriyayyu ko ba kadan bane alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar rashidin hadisi ne mun fahimci wannan su kuma sahabban ne in kana son ka san su sai ka koma cikin tafsir suka bayani kansu misali al isaba fi tamyiz as sahaba da kuma usdul ghaba fi ma'rifati as sahaba na ibn al athir ko ba ka nan bane da sauran littafin da suka yi akwai littafin ibn abdulbar al-maliki al-isti'ab fi bayanin ashab an gane ko? to abubakar ya fara da sayyidina abubakar radiyallahu an ثم عمر فنن سيدنا عمر رضي الله عنه ثم عثمان فنن عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين كاغون يا نور اكيد اهل السنه Allah ya su gaba daya a nan sai mun yi hattara akwai aƙida ta yin shi'a su bu su yadda ba da abubakar da umar da usman su wajen su ba wa musulmi bane shi yasa suka ce manza kabarin manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kewaye da wutar jahannama saboda an sa waɗannan sahabbai tare da shi mun ji wannan ko na biyu sai an yi hattara shubhohinsu yan shi a mutane wanda ba a tattauna da su in ba sa akidinsu ba sun iya falsafa da mantiq da ilmul jadal duk magana da ka kawo sai sun juya da ita sai in ka san su kuma ka san hadisai in sun faɗa wanda ya inganta da wanda bai inganta ba dan suna yi maka ƙarya ko su ca faɗa maka su ce maka cikin babi kaza cin sahih bukhari ashe babu kalima su kama da juna ibaka babul muta to muta akwai muta'atun nikah akwai muta'atul hajj sai su watsa ka cikin wasu hadisai mun gane wannan ko to amma duk da yake in shi'a suna da irin waɗannan shubuhi in ka kalli na soshi ka san aƙida su akwai da za ka yi musu raddi na fata an fahimci ahli sunna ba bacci suke ba akwai wani littafi sunansa as'ilatun qadat shabab shi'a ila al-haq tambaya ne kusan 200 don abu ko zuwa 300 don abu babu dan shi'a dai ba iya baka amsa in ka karanta wannan littafi duk tambaya baka amsa na fata an fahimci al-ilzamat ake ci musu ana zan yi littafai kan wannan shi to hukunce abin nan husaini hassan ya bar musaid na mu'awiya radiyallahu anhu shugabanci littafan sunna da shi a duk sun tabbatar da wannan sai ya kawo na ahli sunna kuma sai ya kawo na ahli sunna ya kawo na shi akwai kawo shi aka ahli sunna to ku kun ce Allah ne yake dora a imma to shi hassan shin da kun ka ce ma'asumi na baya yin kuskure ya san da Allah ya bashi wannan matsayin ba Muawiya kuskure ne yayi ko ko kaka ko ka yarda da cewa ya yi kuskure kinan ba masumi ba ne ko ba haka nan ba ne ko ko ka ce a'a to ya bar mu mu'awiya kinan ba Allah ya dora shi ba don Allah ya dora shi dole ya rike wannan kun ce sayyidina Umar ya aurar ya aurar da ƴar shigawa ga sayyidina Umar sayyidina Umar Aliyu ya aurar da ƴar shigawa ga Umar to kun ce kuma sayyidina Umar kafiri ne shin Aliyu ne ba ma'asumi bai ba da ƴar shiga kafiri ko ko da sayyidina Umar musulmi ne ku zabi guda kun ce akwai ƙur'ani wanda babu shi wanda ya an boye shi shi na ga mahadin muntaza ko wani imam ya bada shiga wani imam to sai na aliyu zamanin abubakar ba shi ne shugaba ba zamanin umar ba shi ne shugaba ba zamanin usman shi ba shi ne shugaba ba to sai zama to shi ne shugaba khalifa na hudu tare da zarumtar shi kuma zan imam kuma bai hiddo wannan ƙur'anin ba ya boye shi ya kashe ina a ga duka waɗannan hayaniya sai ka iya an gane ko sai an waye ba tattaunawa da su kuma za ku iske abin nan wata rana wani aka ɗan shi aka tambaye shi bai hukuncin husaini kun sun suce ayyamma sun san gaibi in kun gani cikin littafin su usulul kafi bandan da a cikin tana da yawa babban littafin su na hadisi su to kun ce husaini ya san gaibi suka ce eh sai aka tambaye shi a me hukuncin wanda ya kashe kansa ya ce dan wuta ne an ka ce to husaini ya san za a kashe shi ya san gaibi yadda kuma an kashe shi ina za ka kai shi sai ku iya tattaunawa da su mun ji wannan ko kuma in kuka dibishi an ci kullu suna kula da Hussein ba su kula da Hassan me yasa haka shi Hussein ya aure ba Farisa shi yasa duk a Iran ko ba a Iran ba in kaga mutum da bakin rawani kenan zuriyar Hussein ce tunda ya aura daga gare su jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga mutum da bakin rawani a shi an ci wai ma'ana jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki baki har da bakin haka ko wani iri har zaki-zaki da kake gani sika annabi na in kaga mai rawari tsanwa cikin 'yan shi'a yana nuna cewa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi karatu ba in yana da rawani baki jikan shi ne wanda ya karatu in kaga mutum da rawani fari to ba jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane amma ya yi karatu duk kuma mutum da wannan an gane ko to aƙida ce wadda akwai hatsari cikin ta kwarai da gaske babban abin da suke so su lokacin nan an kai musu addinin musulunci an gane ko in kuma ba zaman sayyidina Umar an yake su an yi fata-fata da su kenan yanzu suna bauta ma rana da da kuma wuta an ka addinin musulunci kun ba sa so shiga musulunci wasu daga cikin su san haƙiƙa na al'amarin ba amma jagoransu sun sani manyan sai a yi ta tura ku cikin halaka amma da ka dibi wannan aƙidar ka san mi ka san wannan aƙidar wata ce da addinin musulunci ba na fata fahimci shekh rashid rida ɗaya daga cikin malaman kasan misra yake cewa ayan nan ta cikin suratul tauba was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan wal ansar ina ga qira'ata yaqub wal ansar ya an ce wal ansari kenan as-sabiqin min al-muhajirin da al-ansar amma an ka ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar in ka ce al ansar kana tana iya koma da ita wal ansar dun ma'anarsu daya domin as-sabiquna al ansar in kuma ka ɗauki alwawu wawul istinaf ce kenan wal ansaru kamar su dukkan ansaru sun shiga ba sai sabiqina minhum ba an gane wannan ko wallazina tabauhum bi ihsan shaykh usman taymiya ya ce to su ba a ce tabau ba to ba a ce as-sabiquna al-awwaluna ba min al-muhajirin wal ansar alladhina ahsanu amma saboda mi saboda su Allah ya dade su amma waɗanda suka zo ban suna an ka ce wallazina tabauhum bi ihsan aka musu kai sai an ka ce radiyallahu anhum wa radu an shaykh rashid ya ce to Allah ya ce ya yarda da su ya ce to abinda yake ba shi mamaki da 'yan shi'a kukunce in malamanku cikin ilimin hadisi sun ka ce fulanun adlun an gane ko adili na a karbi taskiye shi kuma ba wanda ya san abinda ke shin zuciya shi saiwa sai Allah don dan yanzu cikin ilimin hadisi dan kacewa ne adili na wake da tabbacin adili na don hasashe na akai alama ce ake aiki da ita nahkumu bil zawahir wallahu yatawallas as-sara'ir to ku ɗan shiya kun ce malaman ku cikin ilimin hadisi an ce wani fulanun adilun ne ko fika ko kaza a karɓa in sun kace wani ba fika bane ba a karɓa duk da yake wannan ma Ahmad al-Ghamidi a cikin littattafansa babban professor na aqida da ke Jami'atu Ummul Qura ina ganin ya rasu wanda ya tattauna da ɗan shi'a da Dr. Qazwini kuma littafai da dama akwai littafin sa Hiwarun Hadi an gane ko ma al-Qazwini ina ganin da sauransu dai da kuma at-tashayyu yana littafi at-tashayyu da sauran littafai da yayi akwai littafi mai muhimmanci الضوابط الفقهيه في التعامل مع المخالف littafi wanda zai koya maka da ake tattaunawa yake cewa shi shi an ce in ka kalle shi ana so a rusa addinin musulunci an ce qur'ani bai cika ba an kafirtar da sahabbai an ce sai mutum uku ne a wata riwaya mutum ko shida ne wata riwaya mutum bakwai to kenan mu watsar da alqur'ani tun da bai cika ba mu watsar da hadisai to me yasa warce addinin musulunci babu to sai Sheikh Rashid da ya ce radiyallahu anhum Allah ya ce ya yarda da su ku malaman ku in suka ce wani fika ne to su a wajen su ma wannan galibi ba sa aiki da shi inji Dr. Professor Ahmad Al-Ghamidi yace kawai dai suna ne wani fulana adil adil adil yace wannan su ba su aiki da shi domin yan shi'a sun kasu gida biyu akwai al-ikhbariyun akwai al-usuliyun al-usuliyun su ne masu dan saukin ra'ayi al-ikhbariyun su ne masu tsauran ra'ayi to su su kuma da yan ikhbariyun ne dan haka duk wannan kana ji suna ce adil adil kawai hayaniya ce duk abin da sun gana mashi ne suke aiki da shi ina fata ana fahimta ta to sai yace Allah ya ce radiyallahu anhu ku kun ce malaman ku in sun kace fulano adil a karba in sun ce ma adil ne baka a karba amma Allah allamul ghuyu malaman ku san gaibi wasu abin da ke cikin zuciya ba shi Allah da ya san gaibi ya san komai sai ce radiyallahu anhum ya yarda da su sai ba ku yarda da taskiya ta Allah ba kun yarda da taskiya ta malaman ku kuma yace wa adda lahum jannatin yayi musu taran aljanna sun za emmi dan aljanna wanda kuma as-sabiquna al-awwalun wadanda ba su ba laqad radiyallahu anil mu'minina idh bay'unaka tahta ash-shajara kaga ashabu ash-shajara sun shiga ciki sannan kuma yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu yace mi wa kullan wa'ada Allahu al-husna kaga duk sabai su shiga ciki to amma yanzu kai ka ce a'a Allah ya ce yayi musu alƙawarin aljanna kuma shi yayi aljanna kuma yace ya musu alƙawarin aljanna kai kace kuma ba haka nan bane sai an kake kiro alaqida ta albada'u abinda yake bayyana ga Allah daga baya wanda bai gane ba wal iyadu billah sai sun kace da shi da annashu do abu dai shi annashu bai zakuwa cikin labari Allah bai bada labari yake yayi kuskure sai da cikin hukunci kuma ko cikin hukumce hukumce abinda yasa nasru yake zuwa ba dan Allah bai sani ba ya san cewa amfanin wannan hukuncin ya kare a wannan lokaci domin lokacin da ƙur'ani yake sauka ana hankalta ma ɗabi'o'in mutanen ba musulmai bane sun shiga musulunci ana bin su a hankali a hankali har aka cika addinin da su ana tafiya har aka samu aka tarbiyyantar da su to yanzu kai ka ce annasu shi annasu an Allah ya san da hukuncin lokacin da zai shafe shi ba mai sani ba to waɗanda kuma ƙur'anin ya ƙara sauka an ce ayi musu alƙawarin aljanna bayan ƙur'ani ya ƙara sauka kuma ka ce yan wuta ne kuma Allah bai ci shi yan wuta bane to a ina ka samu wannan aqida Allah ya kyauta haka akwai abubuwa da dama cikin wannan aqida muna iya karawa kaɗan kinan ko wa Allah ya zukura ahadun min ashabi wa Allah yuzkara yuzkara ya ce ka a ambaci ahadun ɗai min sahabatin rasul daga sabon manzo Allah sallallahu illa bi ahsani dhikr sai da mafi kyawun ambato wal imsaki an ma shajara bainahu a kame daga abin da ya faru tsakankanin su an gane ko sai a wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam tun yayi yan jahannam ne shi kuma Allah ya ce wa ma kana lil mu'mina an yaqtul mu'mina illa khata'a al khata'u fil qawli aw fil fahm shi sai da muawiya ai bai ce aliyu ba shine khilafa ba cewa yayi dan uwansa da aka shi na liman haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana ko bai ce shine halifa na hudu ba sannan kuma yakin in akan kuskure ne ba shi ke nuna mutum ya daga musulunci ba ko kashe mutum ba shi ke nuna cewa mutum ya ba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu في القتلى كاغا ماسو ايماني الله كي مغدسو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء سكرا شي دان uwan shi da ba dan uwan shi bane kaga ai ba mu'mini bane ki nabiyu wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu ta'ifatan jama'a biyu min almu'minina mu'minai iqtatalu suka yaki kaga ya kira su mu'mini ban sun yaki kuma ce fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl waqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa ya zaka yi don duk waɗannan abin ba sa sun su sai dai su je abin da ka kame daga abin da ya faru tsakanin su wa annahum ahaqqun nasi an yutama salahum ahsan al makharij su ne mutane su cancanta a neman musu mafi kyawun mafita a cikin al'amari in kana son mutum duk laifin da ya yi sai ka ta kokarin ka ce kai yalla mantuwa ne yayi ya jahilci al'amari shi ko in baka son mutum da ya aikata abu sai ka ji an ce a'a nan da ba ai mun san shi alin shi na imamu shafi'i ya ce wa ainur ridha am kulli aibin kalilatun kama anna ainus sukhti tubdil masawiya wa ainur rida idanun yarda an kulli aibin kalilatun ai kalilatun an kulli aibin sai at-taqdim wa ta'khir dukkan aibi ba sa gani in dai kana son mutum in baka yi annabi duk abin da ya daidai na walakin da ainin sukhti tubdil masawiya sai dai idanun kyacewa suna nuna maka mummuna aikin mutum yayi maka dari na kwarai yayi maka guda mummuna amma gudan zaka talla wanda bai da kyau ina fatan ku yi duk abin da sabai suka dumbu watsar da shi saboda wani mutum yana yana yana kiyaye su an gane ko wa yuzannu bihim ahsanul madahib a kyau a musu zato mafi kyawun wato mazhaba kina abin da suka tafi akan shi mun mun fahimci wannan kuma sai mun yi hattara suna fakewa ga riwayoyin tarihi ba duk tarihi bane za a gaskata wasu littafin tarihi na ƙarya ne akan su na biyu su ba masu mai bane in sun yi kuskure sun yi kuskure ina fata kun ce a kawo ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in aka bayyana ce maka to ayin sahabi na wannan ayatu sauka akan shi kuma fasiki na ce a'a wannan fisku da yayi aridun ne sahabbai da shirka sun kai Allah yayi Allah ya gafarta musu dan yayi kuskure daga baya Allah ce fa in tardawhum fa inna Allah la yarda an alqawmi fasikin shi da ce bai da fasikai to wannan yayi aikin da fasikanci kuma daga baya tuba Allah ya karbi tuban shi shikenan kai baka yarda ana kai ka yarda duniya ana karba tuban ko banda da sahabi ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم يتمي ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم yace amma shi bai rada Allah ya yi ba saboda sai ya kai su jahannama tunda shi na innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu yatami wa laqad afa Allahu anhu Allah ne ce ya yafi sai ni ina fatan mu fahimci ko a ce maka ai Hatib bin Abi Balta'a ya tura wasiqa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwa aduwwakum awliya ina fatan mu fahimci mi sayyidina Umar da yaso ya kashe Hatib bin Abi Balta'a yace mai wa ma yudrika Allah Allah Allah tala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum to ruki kana ko imalu ma shi'tum kuma sai Allah ce asallahu an yaji ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadir ghafur to ita ga ayyabin sa baka wuta yace ya gafarta amma ina waɗannan mutane suna da matsala Allah ya kyauta ba haka ku karanta wani littafi mawsu'atul firaq mawsu'atul adyani mawsu'atul muyassara ina ganin fil adyani wal ahzabi والفرق المعاصره na dai manta doktor mani wani na abin da ni mujalladi biyu ne littafin yana da kyau kwarai da gaske saboda ka san aqida da kyau kawai ne ya faɗo ma ya zaka yi sa maka shubha bari mu dakanta bakin da abin da muka faɗa da mutum dai Allah shi mu lada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum